أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Yawa musulmi, kamar yadda muka saba karatu a wannan lokaci ga muhallau a wannan rana ta sabar sha biyu ga watan Rabi'ul awwal hijiran mazala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da takwas ga watan goma miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu. sati da ya gabata mun kare fadan malam da ya ce kalal musannifu rahimahullah wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhana amma yushrikun za mu tashi kan fadan malam da ya ce kalal musannifu rahimahullah وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله akwai ga mutane wanda yake rukon koma bayan Allah maɗaukaki an dadan wasu kishiyoyi yuhibbunahum suna son wannan kishiyoyi ka hubbillahi tamkassan Allah maɗaukaki a wannan sai ya zamanto babban laihi biyu na biyu da suka riki koma bayan Allah maɗaukaki wani nit kishiya ga Allah maɗaukaki wannan shirka ne kuma shirka ta biyu da suka daidaita san Allah da san wani shi ma wannan shirka ne domin ba a daidaita san Allah da san wani ba wai san Allah ko san manzala sallallahu alaihi sallama baka daidaita shi da san wani barantana san Allah madaukaki قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى محمد بن كثير صاحب التفسير وند رحمه الله تكار تبتا غريشي يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة Allah maɗaukaki na ambatan halin mushrikai game da shi a wannan duniya, sannan kuma da makomarsu a gidan lahira. Haifu ja'alu lillahi andadan a lokacin da suka sanya wa Allah maɗaukaki kishiyoyi, ai, amsalan kamannai wanda suke kama, wa nuzara da wanda suke tsani guda. ya'budunahum ma'ahu suna bautawa Allah tare da su wa yuhibbunahum ka hubbihi biyo na mana wa yuhibbunahum ka hubbihi suna bauta mishi suna bauta musu kamar yadda suke bautawa Allah madaukaki wa huwa Allahu la ilaha illahu duk da cewa shine ubangijin da babu wani abun bauta da gaskiya sai shi wala didda lahu baya da kishiya wala nidda lahu baya da tsani wala sharikala baya da abokin tarayya amma su sai suka zo suna hada Allah da wani Allah wafi sahihaini ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kale ce kultu ya rasulullah na ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbu a'zam wani zunubi ne ayyu dhanbil a'zam a'zam wani zunubi ne wanda ya yi girma kala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak shine ka sanyawa Allah madaukaki wata kishiya alhalin shine ya halice ka kishiya ta ɓangaren bauta da dukkan dangogin bauta, domin so ma na daga cikin nau'i na bauta. wa qawluhu walladhina amanu ashaddu hubban lillah fada Allah madaukaki da yace wa'anda suka yi imani halinsu su ne mafi tsananin son Allah maɗaukaki. Sabanin wancan wanda suka sanya wa Allah maɗaukaki kishiya wajen so. Wala hubbuhum lillah, wali hubbihim lillah, wa tamami ma'rifatihim bihi, bihi wa tauqirihim wa tauhidihim la yushrikuna bihi shay'a. Saboda tsananin san da suke wa Allah maɗaukaki, da tsananin ko cika sanin shi da suka yi da girmama shi da kadaitar da shi ba sa haɗa bautar shi da wani kowane ne bal ya'budunahu wahdahu wa yatawakkaluna alai face suna bauta mai shi kadai kuma suna dogaro akan shi wa yalja'una fi jami'i umurihim ilai suna karkatuwa zuwa dukkan al'amuransu zuwa ga Allah madaukaki ثم توعد تعالى المشركين سنا الله مدوككي يوا مشركي galgadi da azaba azzalimin wanda suka zamanto sun ka zalunci kawunansu azzalimin li anfusihim bidalik wanda suka zalunci kawunansu da wannan tabi'a fa qala ta'ala sai Allah madaukaki yace walau tara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'a walau tarar labina zalamu da dai za ka ga wa'anda suka zalunci kawunansu ranar kiyama suka hada Allah da wani Allah idh yarawna al'azaba lokacin da suka ga azaba qarara annal quwwata lillahi jami'a a lokacin za su tabbata lalle karhi na ga Allah madaukaki gaba daya qala ba'dhum wasu daga malumai yace taqdirul kalam kaddarawa maganar da za a kaddara lau'ayinul azaba, da dai sun ga azaba karara, la'alimu hina izin annal kuwata lillahi jami'a, da dai sun san tabbat a wannan lokaci babu ƙarhi sai ga Allah maɗaukaki, ba wanda yake da wani ƙarhi sai Allah, ai, annal hukma lahu wahdahu, cewa hukumci nashi ne shi kadai, la sharika la baya da abokin tarayya. fa inna jami'al ashiya'i domin dukkan al'amurra abubuwa tahta qahrihi wa galabatihi wa sultani suna kalkashin rinjaya Allah madaukaki da rinjayan shi dai da ikon shi wa anna Allah shadidul azab kuma Allah madaukaki mai tsananin azaba ne kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa fa yawma idhil la yu'adhibu 'adabahu ahad a wannan rana ta kiyama ba wanda ya isa ya azabtar da wani kamar yadda Allah zai azabtar da wanda suka saba mishi wala yuthiq wathaqahu ahad kuma ba wanda zai iya kullewa ya dabaibaye wani kamar yadda Allah madaukaki zai kulle ya dabaibaye mutum yaqulu law alamu alimu ma yu'ayununa hunaka da dai kafirai sun san abin da za su gani go a can وما يحل بهم من الأمر الفزيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم da dai za su ga abin da zai same su na al'amari wanda ya zamanto mai tsananin tsorataswa wanda baya da kyau alfazir almunkar wanda baya da kyau alha'il mai tsorataswa ala shirkihim absa shirkarsu wa kufrihim da kafircinsu lan tahaw amma hum fihi min ad-dalal to tabbat da sun bar abin da ke kan suke cikin shi na bata thumma akhbara an kufrihim bi awtanihim sana Allah madaukaki ya bada labari game da kafircewa gumakansu wa tabarru'il mutabarri'ina mutabawwi'ina min at-tabi'i kuma sannan da yanda tsakanin wa'anda aka bi suke barranta da wanda suka bi su. Fakala sai Allah maɗaukaki ya ce, Idi tabarra allazina tubi'u min allazina tabaru, ka tuna lokacin da a wannan rana wa'anda aka musu biyayya aka ɗauke su su ne alloli, aka haɗa bautarsu da Allah maɗaukaki, da za ka ga a wannan rana suna barranta, suna ko'ohu, suna kubuta da wa'anga wanda wanda suka bi su. za su ce ba mu ba ku mu ba mu ce ku bauta mana ba ba mu yarda da bautar ku ba kamar yadda shaidan yake zuwa ya kafirtar da mutum kuma in ya kafirce ya ce ana bari ummin inni akhafullah yace ni na barranta da kai ni tsoron Allah nake haka su ma za su barranta da wa'anda suka bi su tabarra'at minhumul mala'ika wanda suka bautawa mala'iku mala'iku za su barranta da su alladhina kanu yaz'umuna annahum kanu ya'budunahum wanda suke rayawa cewa suna bautawa mala'iku fi darid dunya a nan gidan duniya fa taqulu al mala'ikatu mala'iku za su ce tabarra'ana ilaik Allah madaukaki mun mun barranta da su zuwa gare ka ma kanu iyana ya'budu ai mu ba mu ba suke bautawa domin ba da ra'ayinsu bane ba wa yaquluna za su yi kacewa subhanaka sarki Allah ya tabbata gare ka ka tsarkaka daga dukkan tawaya anta waliyuna min dunihim kai ne mujibincin mu koma bayan su bal kanu ya'buduna al-jinn bar dai sun kasance suna bautawa aljannu aktsaruhum bihim mu'minun kuma mafi yawancin su sun yi imani da cewa aljani iya da wani saddabarun da zai yi wa mutum kuma bayan Allah madaukaki wal jinnu aidan yatabarra'una minhum su ma aljannu za su yi kabarranta da wanda suke bauta musu wa wayantasiluna min ibadatihim lahum suna watsi da bautan musu wannan bauta da suke musu kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukaki ke cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu la ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafilun wa man adallu ashe yanzu akwai wanda yake bata kamar wanda yad'una min dunillahi wanda yake kiran koma bayan Allah akan biyan bukatar da ba wanda ya isa ya biya mishi sai Allah man la yastajibu la wanda bai ya karba mishi Allah ma matacce ne ko gumki ne ko dutse ne ko abin da ya kama da haka yake nema ya biya mai bukata ila yawmil qiyama har zuwa tashin kiyama ba zai karba mishi ba saboda bai mallaki abin da zai bashi ba wa hum an du'aihim ghafilun alhali a lokacin da suke roƙon su su kuma gafalallo ne ba san ba ma ana roƙonsu. Wai za hushiran nasu a lokacin da za a tara mutane a tada su daga kaburrukansu ya zuwa falfajiya ta taro, kanu lahum a'ada'a za su kasance mikiyan juna ne, suna ƙiyayya da su, wa kanu bi ibadatim kafiri za su yi musun bautan wannan da suke musu. A nan maganan malam ta ƙale. قال روى ابن جرير محمد بن جرير الطبري رحمه الله يرويت عن مجاهد دغ مجاهد بقوله تعالى اتكن فدا الله مدوكاكي da yace yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yanda suke son Allah mubahatun wa mudahatun zaka ga suna kowa iya gwaninta iya kwaikwayo wa mudahatun suna kwaikwayon juna lil haqq subhanahu bil andad nan suna gwamawa da gaskiya da san Allah maɗaukaki, bil'andadi da wannan kishiyoyi da suke, wallazina amanu a shaddu hubban lillah, su kuma wa'anda suka yi imani, saɓaninsu sun kasance masu tsananin san Allah ne maɗaukaki min alkufari li autanihim game da kafirai da gumakansu. A nan malam ya yi ta'aliki ƙarƙashin magana ta biyu da yi, da ya ce fatakulul mala'ikatu من قال قال العماد بن كثير في تفسير سورة القصص محمد بن كثير يفدي أتكن تفسير سورة القصص وقوله تعالى فدع الله مدعوك كيديتي قال الذين حق عليهم القول وأن قسكيا تتبتا كان سلاسي كتيروا يعني الشياطين والمردة waddu'atu ila al-kufr sune shaydannai da kangararu da wanda suke kiraye zuwa kafirci za su yi cewa rabbana ya ubangijinmu ha'ula'i alladhina aghwayna aghwaynahum wa'annan rabbana ha'ulai alladhina agawaina wanda muka agawaina muka batar da su agawainahum mun batar da su kama agawaina kaman mu ma yanda muka bace kuma haka tabi'a kafiri da dan sharholiya yake so yanda yake sharholiya shi haka yake so kai yanda kai kafirci haka yanda mutum yanda ya kafirce haka yake so duk duniya ta kafirce haka Allah ya ce waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa'a to haka yake cewa rabbana ha'ula'i alladhina aghwayna aghwaynahum kama aghwayna tabarra'na ilayk Allah madaukaki mun barranta da su ya zuwa gare ka ma kanu iyana ya'budun mu ai ba mu ba suke bautawa kasancewa suna bauta mana mu kadai ba fa shahidu alaihim annahum agawuhum suka yi shaida akan cewa su suka batar da su thumma tabarra'u min ibadati man kuma duk da haka suka barranta da bautar da suke musu intaha waddu'atu ila al-kufr su kuma masu kira zuwa kafirci hum min bani adam suna daga cikin iyan adam ممن كانوا رؤساء وشيوخ وشيوخا كانوا رؤساء وشيوخا wanda suka zamanto manya-manya ne shugabanni da malamai shehunai li ula'ikal ghawin ga wa'ancan batattu ka ashabi turkin sufiya kamar yanda ma'abuta tafarkin sufiya gulat wanda suka wuce gona da iri fa innahum alladhina zayyanu li muridihim su ne suka zayyanawa suka kawatawa muridansu wa matbu'ihim da wanda suka bi a shirka wal kufra billah suka kawata musu shirka da kafirci da Allah wa rasuli da manzon sallallahu alaihi wasallam fa inna asasa turqihim domin jimshikin tafarkin su a shaytaniya na shaydanci an ya'budal muridu shaykhahu shine karshen munuwa muridi ya bauta wa shehin shi bi anwa'i ta'zim da dangogi na girmamawa wal khawf da tsoro wa i'tiqadi annahu jasus qalbi da ya kuduri cewa shine mai binciken zuciyar shi yadkhulu wa yakhruj wal muridu la yash'ur zai shiga cikin zuciyar shi ya huta alhali muridi bai san ba ya shiga ko ya huta وأنه قبل أن يذكر الله يستحضر شيخه الشيخ في قلبه kuma suna rada musu suna raya musu cewa gabanin ya ambaci Allah madaukake sai ya ambaci sai ya halarto shehu a zuciyarsu wannan galibin haka yake kasancewa za su yi zikiri to sai an harsa su shehu a cikin zuciya domin suna cewa kai muridi ba kada matsayin da za ka kirayi Allah gabanin ka kirayi shi. Wa yu'azzimunahum bi anwa'i ta'ati al-amya ahya'an wa amwata suna girmama wannan malamai nasu da dangogi na da'a da'a makamniyar da'a suna raye ko suna matattu kama huwa mudawwan fi kutubihim kamar yanda abun a rubuce yake a cikin littattafansu ba kage bane ba duk wanda zai karanci littattafai na sufiyawa gulat wanda ya zamanto shararru ne ba abu ne boyayye ba a rubuce yake min shurutul murid na daga sharadi na muridi wama yusammunahu al-ahd al-wathiq da abinda suke sanya mai suna alƙawali mai ƙarhi wa tajidu akthar hadha kufr wa dalal fi kutubin sha'arani za ka samu wannan kafirci mafi yawancin kafirci da fata a cikin kutubin littattafan sha'arani wa amma ayat suratul ahqaf game da ayoyin suratul ahqaf fa innaha sarihatun fi anna alladhina yakfuruna bi shirkil mushrikin wanda suke kafircewa shirkal mushrikai hum man min man min ibadillahi salihin su ne wa wanda suke daga cikin bayi nagartattu na Allah maɗaukaki, allazina takhazahumun nasu alihatan ba'da mautihim wanda mutane suka roke suka rike su alloli bayan mutuwarsu mutane ne wanda za ka samu daga cikin shehunai wanda ba san wannan irin abin da aka dora musu ba na biyayya da aka musu ba nagartattun bayi ne na Allah sun mutu akan aqida amma muridansu daga baya aka samu shedannai wanda suka girmama su suka ba su matsayi irin na Allah madaukaki wannan su ne za su barranta daga irin wannan mutane nam ba'da mautihim wattakhadhu quburahum awthanan suka rike kaburrukan su wuraren wannan gumaka wama kanu yuhibbuna zalika alhali ba su kasance suna son wannan ba wala yardauna bihi a rayuwarsu ba su kasance ba sun yarda da wannan da dai Allah maɗaukaki zai ba ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin su izini ya tashi daga kabarin shi da ya hane su game da wannan shirka da suke min amsalil Hussein wa ikhwatihi misal Hussein radiyallahu anhu da dangin shi wa abihi Ali da baban shi Ali radiyallahu anhu wa abna'ihim da ɗiyansu wal imamu shafi'i fi misra da imamu shafi'i rahimahullah a misra wa abi hanifa da abu hanifa rahimahullah wa abdul qadir da abdul qadir jilani duka wannan mutane ne na sunna amma daga baya mutane suka birkice suka yi ka raya musu abinda ba haka ba fi bagdad wa nahwihim da makamantansu فإنهم تبرؤوا يوم القيامة يتبرؤون يوم القيامة من أولئك المشركين رانا القيامة ذا سبرنت دقونا مشركين ناقا سيموسيا أكونا قبا أبن دمك وليدي الله إبام لادا أبن دمك الكسكري الله غافر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Wa'alaikun salam Jasus, kamar wanda zai sa ido ya yi ɗan leƙen asiri, shi ne jasus ne ake ce a tajassus, ɗan leƙen asiri. Na'am.